أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرار يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها النبي كل في أيديكم من أسره إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم Ah, ubangiji na gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabi ya kai wannan babban manzo kullu fi aydikum min al-fara ka gaya wa mutanen nan da suke hannunku kamammun yakin nan na badar guda saba'in in ya alabi fi qulubikum khairan yutikum khairan mimma ukhidha minkum inda Allah ya zan alheri na zuciyarku to yutikum khairan mimma ukhiza minkum Allah zai ba ku fiye da abin da aka karba a wajen ku da dubu biyu biyu din nan ko ko dubu na kure shawa din nan yutikum khairan Allah zai ba ku alheri fiye da wanda aka karba a wajen ku dama je mun ce ah, dukkan mutumin da yake rubutu ba za a karbi kudi a wajensa ba shi za a ba shi yaran Madina guda goma ya koya musu ah, rubutu in sun yi rubutu shi kina an sallame shi wanda kuma bai biya ba bai da iya rubutu da shi kuma ana bin sa bashi ana rike da shi sai ran da aka ran da ya biya ko aka zo aka biya masa Abbas yana daga cikin su wanda muka yi magana sai jiya yuwatikum khairan Allah zai ba ku alheri fiye imma ku zaman ku abin da yafi abin da aka raba wajen ku wa yaghfir lakum kuma Allah zai muku gafara Abbas ibn Abdul Muttalib ya ce hakika mu dai mun gani da idon Allah ya bani fiye da abin da aka karba a hannuna yanzu nan ina da bawa ishirin kowane bawa zai iya ɗaukan fatauci ya je sha biyu min fatauci ya dawo kuma ina da kuɗi rasul mali dubu ishirin Allah ya bani fiye da wanda na rasa wa ana nan Uh, sai aka kawo kuɗi wa manzo Allah sallallahu alaihi daga Bahrain kuɗin da ba taɓa kawo kuɗi masu yawa irin su ba suna jibge annabi ya fito da safe ya tada jama'a sun taru sai ya raba kuɗin nan ya raba mutane sai je kai Abbas kai gam ka ɗebi kuɗi isan kayanka ya shimfiɗa mayafi ya yi ta zubawa ya yi ta zubawa da ya ɗaure sai ya kasa ɗauka sai ce annabi ka taimake ni ka daga mu sai a ai dama na ce iyakan karfin iyakan karfin ka in to ka sa wani mara ya taimake ya daga mu sai a a ai na ce mara ka dama iyakan karfin ka za ka dauka dan da zai taimake shi ya ce ka dama na ce iyakan karfin sa ya dauka yayi ta ragewa yayi ta ragewa har ya ji gurgurun yadda zai ya dauka sannan ya dauka annabi na kallon sa har ya tafi gida da wannan kuɗi saboda wannan duka alkawari ne na Allah wanda baya tashi ya'lam Allah fi qulubikum khairan yutikum khairan mimma ukizanku wannan magana ina da bayi 20 din nan yana tabbatarwa mutanen zamani masu son biyan bukatan turawa cewa babu bauta a musulunci to addinin da suke da shi daban ne ba irin wanda annabi ya kawo ba irin wanda annabi ya kawo ga akwai bayi har gaba da gobe matukan dai yan adam ba su kare ba a duniya ƴaƴan bayi ba za su kare ba a duniya sai dai in doka ta hana kamar yadda aka- dokar ta hana tun daga alif da ita da goma sha hudu aka hana bayi doka ta hana bayi a dokance babu bayi kamar yadda doka take hana yanke hannu amma su- abubuwan hukunce hukuncen suna nan Ah, sahabbai sun yi bayi sun yi kurakurai annabi ya yi bayi ya yi kurakurai yau za a samu wani ad- wani addini sabo daga wani annabi idan mutum ya ce babu bayi a yanzu sai mu ce to sai a shiga qur'ani ai gyare gyare wurin da aka ba da hukuncin bayi duka a gyara a ce babu bayi domin Allah ya ce wa wuri mata ah, wa wuri- ga matan da za ku aura kuma in kun ga dama kuma ku auri mace ɗaya in kun ga dama kuma ku ku ku gwaragwarai kuma ya faɗi cewa an haramta wa mutum kowace mace sai dai matarsa sai kuyangarsa duk suna rubuce a ƙur'ani kuma rubuta cewa inda bawa ba zai yi shaida ba sai dai ɗa an rubuta bawa juma ba ta wajen kansa ba sai dai ɗa irin waɗanda hukunce hukunce duk suna ran baiwa hukuncin hailarta daban hukuncin iddata daban bawa iya suke mace hukuncin ah, hukuncin hukuncin sa daban da da bayi ah, da na yaya to idan mutum ya ce babu bayi a yanzu to sai ya shiga qur'ani ya gama wannan gyaran to sai ya shiga kuma cikin hadisi ya gyare gyare duk inda annabi ya faɗi hukuncin bawa daban na na na da daban baiwa daban na ya daban to sai ya yi gyara ya gama sai ya dawo cikin littattafan furu'a nan ma haka ya gyare gyare in ya gaba sai mu tambaye to daga wani annabi wannan hukuncin ya zo Allah ne ya ce mana babu annabi bayan Muhammadu kuma Allah ya ce mana ba a so ka shirya annabi Muhammadu sallallahu alaihi daga wani sai na ina suna cewa wai ai ai riga an musulunci ya ce yantar da wannan yantar da wannan an yantar da sasu gare kayan adam ba su kare wasu yayan bayi za su kare A'a, akwai bayi har gaba da gobe sai na eh, sai na ali bayan matarsa ta rasu yana da mata guda hudu yana da kurakurai guda goma sha bakwai nan dan hudu ya yi kurakurai kusan ashirin a babu dai maganar da za ta soke maganar allah kamar yadda muke faɗa kullum alhaƙulin nan haƙulin nan sunan allah ne an ɗauko su daga wannan sunan an ɗauko shi daga hagaramin hayu da ƙau- eh, da ƙaunaka na gayyumu aka hada aka bai da shi suna da haƙƙo to wannan haƙƙo na Allah rayuwa ba iyaka ƙarfi ba iyaka to shine Allah ya ɗauki gwargwadon yadda zatin annabi Muhammadu zai iya ɗauka ya sa masa wannan sunan shi dai zalika bi annallahu wal haqq in an zo ya annabi ko zai wa aminu bi wa bibadu jira ala Muhammadin huwa al haqq sannan kuma Qur'ani aka bashi irin wannan suna al haqq min rabbika sannan musulunci aka bashi irin wannan suna wallazi arsala rasula bil huda wa dinil haqqi liyuzhiru ala din kullihi to wannan haqqun Allah da haqqun Annabi sallallahu alaihi wasallama da haqqun Qur'ani da haqqun musulunci ko duk duniya ta hada baki ta faɗi magana in ta saba da abin da Allah ya faɗa Annabi ya faɗa Qur'ani ya faɗa musulunci ya faɗa to duniya gaya mata ta yi ƙarya Allah ya yi gaskiya saboda haka mutane su daina wasa da addinin su don saboda dokar turawa in abu ya zama doka dole ka bi abu ne wanda ya fi karfin ka amma kar ka kulle a zuciyarka abinda doka ta yin nan ya soke abinda annabi ya faɗa in mutum ya ya yarka zuciyarsa to zai zama rinda zai shigo masa Allah kiyaye Ah, wata rana an ɗauko zamanin sai nawar aka kawo bayi aka kawo bayi daga kisra aka kawo su da aka kawo su a cikin su akwai ƴaƴan sarki guda hudu sai na ali ya ce amil muminina bayin nan za ka yi sayarwa kasuwa ƴaƴan sarkin na amini kudin su zan biya saboda ko da kafirci ya mai da su kayan sayarwa ai martabar sarauta tana jikin su su kar akai su kasuwa kamar ƴaƴan talakawa ai mini kudin su zan biya sai sai na ali ya biya ya ɗauki ɗaya ya ba ɗan abubakar muhammad ɗan abubakar shi shi ya haifi ita ta haifi kasim muhammadin babban malamin nan na madina ɗaya kuma aka ba abdullahi ɗan umaru ita ta haifi ah, ibn umar ah, ita ta haifi wanda aka ba sai na sai na abdullahi ibn umar ta ta haifi babban malami haka din ne sannan aka ɗauki ɗaya aka ba Husaini ɗan Husain na Ali ne ya ta haifi Ibn Husain mai zuhudun nan haka dai aka rarraba su da martabar su kar mutane su ga faɗin magana da saba wa maganar Allah a kiyaye baki a kiyaye kuma zuciya yuti kuma khairan ma fi zamin kuma ya gafir lakum abbas yace ni dai na ga abin da Allah ya faɗa duka ya zama gaskiya yanzu abin da ke sauraron kawai gafaran da ya mana alkawari wa ya gafir lakum gafaran muke sauraro a lahira Allah ya mana gafara wallahu ghafurur rahim Allah bai gafara ne bai tausayi ne وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم
وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عزيز حكيم ها؟ والله عليم حكيم ‘yan kuwa su waɗanda suke kamammun nan da suka fanshi kansu in yuridu khiyanataka idan suna so su ha'ince ka ne bayan an yi yarjejeniya an fanshe su suna so su yi maka ha'inci ba su kaɗai ba kowa ma duk wanda yake yi maka ha'inci wai yuridu khiyanataka fakar khanu la min gabdu ai sun yi wa Allah ha'inci kamun wannan lokaci lokacin da aka kulla alkawari da su suka suka ta zama kawayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaki da kuza'a da Banu Bakar suka taimaki makiya annabi akan masoya annabi sun yi wannan ha'inci kamun yin kan wannan lokaci fa am kana minun kun ga Allah ya danga su a hannunku ya danga su a hannunku yadda kuka yi a Badar to Allah haka zai zai in sun sake yi wallawa shi Allah alimun masani ne hakimin guni ne ai musulunta sai haka ta hannu ga ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abin da ka wada cikin wannan larabci ka ce tun daga zuciyarka har bakinka ka tabbata Allah shi kadai ne shi ne ya sama ya yi kasa ya komai ya kowa shi kadai ne ubangiji mu dauke wata masa kuma kace ka tabbata annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini na Islam kuma ka ce ka tabbata Yesu wato annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne babban mutum daga cikin manzanni wanda Allah ya aiko shi kamun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya masa wani abun mamaki ne ya yi woshi yana da uwa ba shi da uba kamar yadda ya hawa'u ba da uwa kamar yadda ya adam ba shi da uwa ba shi da uba mu din ma da muke da uwa da uba uban mu bai komai cikin uwar uwa ba shi ya kera mu ba a cikin a cikin cikunan iyayen mu kowane jinjiri Allah ne ke kera shi cikin uwarsa farajin matun nun a antum takulubuna wa ma rukalibun shi wai Allah yana tabbar mu wai mani nan naku da kuke zubawa a cikin matan ku ne kuke kera jinjirin ko ni ne nake kerawa Allah ne ke kerawa yadda Allah ya kera jinjiri a cikin kowace mace in ta ciki har haka Allah ya kera wannan babban mutum Annabi Isa a cikin a cikin Maryam ka yadda da abin da ka faɗa yake alhamdulillah yanzu ka zo musulmi muna maka murna ka zo mai sunan ka da gudu wani suna kake da sunan musulmi malam ya haya in maka murna za ka je gida ka yi wanka a koya maka alwala a koya maka sallah a kullum akwai sallah biyar a kuma za ka sha ruwa ga gida na dama da kai niyya mu tsara da wannan azumi tare da kai Allah ya baka dukiya kai zakka Allah ya baka lafiya da dukiya ka je haji kuma duk abin da yake na musulmi a zuriya da manaka mu ba a cin naman alade kawai yadda ka sani kuma irin wannan wanka da za ka yi yau duk lokacin da ka kwanta da matarka yadda ba za su yi kwana da matarsu dole sai an yi wannan wanka sannan a yi alwala a yi sallah mu ne maka murna
إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير Allah ya bada hukunci yace innal ladina amanu sani waɗannan da suka yi imani wallazina hajaru wanda suka yi hijira wa jahadu fi sabilillahi suka yi jihadi saboda ɗaukar kalmar Allah wato muhajirai da lansaru kenan as-sabiquna as-sabiquna as-sabiquna al-awwaluna bil muhajirin wal ansari wal jatun fi sani waɗannan innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu suka yaki bi amwalihim wa anfusihim da dukiyoyinsu da rayukan suka jihadi ɗaukar kalmar musulunci wallazina awau da mutanen madina wanda suka ba ku gidaje kuka tare a wajensu wa nasaru suka yi taimako suka taimaki addini su ne aka sa musu sunan lansaru da ana kiran nasara ansarullahi to da aka samu wannan na karfe sai aka bai musu nasaransu aka dawo da lansaru wajen su muhajirai lansaru wajen mutanen madina wanda suka taimaki addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ulaika ba'dhum awliya'u ba'd to waɗannan wato sashin su majibinta lamarin sashi ne a wancan lokaci da annabi ya koma madina ya ya kulla ya kulla zumunta tsakanin kowane muhajiri da balansare wannan dan uwan wannan wannan dan uwan wannan idan mutum ya je ma ba dan sare sai ce tun da baka zo da mace ba mata na guda biyu zabi duk wanda kake so zan sake ta idda in auren maka da ita su raba gida su raba gonaki komi saboda kirkin lansaru masu son wani dan uwansu akan ransu waɗannan mutane su su mu'minan nan muhajirin da lansar amanu wa hajaru wa jaru bi amwali wa anfusihim fi sabilillahi don dawa kalmar Allah wallazina awaw wa nasaru wanda suka kuka tare gidajensu suka taimake ku suka ba su gidaje suka ba ku wurin zama suka taimake ku dauka kalmar Allah ulaika ba'dhum awliya'u ba'd wa annan su sajin juna ne za su gaji juna muhajiri zai gaji lansaru lansaru zai gaji muhajiri idan kana da dangi amma ka bai hijira ko da musulmi ne ba zai gaje ka ba za a gaje shi a wancan lokaci to guda ka babu mauli a wa wallazina amanu wa lam yuhajiru mu'minai da suka yi imani amma ba su yi hijira sun dawo madina ba malakum min wilati min shay'in hatta yuhajiru ba wata zumunta ta gado tsakanin ku da su sai dai da suka hijira suka dawo suka dawo madina hatta yuhajiru fa ma lakum wala tumishin hatta haju wa nistan zarukum bid dini fa alaikum nasru in suka nemi ku taimake su akan wani shani na addini ga wasu mutane suna damun su saboda addinin su maza maza ku taimake su illa la qawmin bainakum wa bainahum mithaq amma kar ku taimake su akan mutanen da ku riga ku kulla alƙawarin zaman lafiya da su ba musulmi bane wani abu ya faru ba za ku taimaki yan uwan naku akan waɗannan wanda suke da alƙawarin kuke da alƙawarin tsakanin su ba walladina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walati bi shay'in hatta yuhajiru wa istansarukum fid dini fa alaykum nasu dole ku taimake su illa ala qawmin bainakum wa bainahum misaqun amma banda mutanen da kuke da alƙawarin zaman lafiya da su kan ba za ku taimaki mutanen ku ku yaƙe su ba wallahi Allah bima ta amur basir yana ganin duk abin da kuke aikatawa da abbas ya musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka koma makka kar ka ce za ka yi hijira don a badar ya musulunta in ka koma makka kuma ka ɓoye musuluncin ka don kar mutane su cinye maka dukiya ina da dukiya hannun mutane har lokacin da ka jira har lokacin da za ka zama kai ne ƙarshen masu hijira yadda na zama ni ne karshen annabawa kai kuma kai ne zaka zama karshen masu hijira saboda haka ne ya fito lokacin da annabi ya fita zai je fatu makkata shi kuma ya fito ya zama shi ne karshen muhajirai wato martaban muhajirantaka tana da daraja su ne shugabanni dukkan sahabbai gaba daya idan mutum ya yi hijira ya komo wajen manzon Allah sallallahu alaihi darajarsa ita ce ta farko a cikin darajojin sahabbai wanda kuma hijira bayan shekara takwas to ba da hijira wannan dama a riga la hijira ta ba da fati bayan shekara takwas din nan manzon Allah ya je ya bude makka za mu komi ya koma hannun manzon Allah yanzu ga ko kai hijira ko kar kai hijira duk da ko ina garin manzon Allah ne garin kuma addini ne Allah ya ba ta basira
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير
ما لكم ولا يتم شيء حتى هاجي ولتنذروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق الله ما دعوا البصير والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكون فتنه في الارض وفساد كبير كلورا kuma su kafirai fa abin da zake kudaitar da ku ku kaura ku zo wajen annabi ku karfafa addini tare da shi kuna ganin fa kafirai masu jibinta juna ne suna taimakawa junansu a kanku suna taimakawa juna a kanku don su karya ku su lalata addinin ku kuma ku yi hakan nan ku haɗa kai da juna ku haɗa kai da annabi sallallahu alaihi wasallama idan ba ku yi haka ba to lallai fitina za ta samu a bayan ƙasa da ɓanna a bayan ƙasa in musulmi ba mu haɗa kanmu ba in ji Allah lallai illa taf'alu da kun fitina don fitar da fasadun kabir in ba mu haɗa kanmu yadda kafirai duk abin da ya samu su haɗa kansu suke a kanmu ba in ba mu yi haka ba to fitina za ta faru a bayan ƙasa wa fasadun da ɓanna kabirun mai girma saboda haka ne rashin haɗa kanmu mu musulmi yana jawo mana rashin cin nasara a cikin kowane hali kuma gashi kullum haka ake raba kan musulmi ake raba kan musulmi mamaki yau abin da na gani a intanet ake kiran abin ne a indonesia an gina masallacin juma sai abin da ake dora kubban na can sama akwai kafiri shike da injin da yake daga mutane akai a sa abin aka neme shi yazo ce ba kun ce masallacin ku na Allah ne Allah ya dora muku a Allah ya dora muku sai aka zauna kuwa sai liman ya bacci sai mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafarki manzo Allah ya ce masa to ku taru ku taru a wurin wannan abu da za a dora din ku rika yin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah abun zai tashi ya hauye ya kai zama sai jama'a suka taru kawai da liman faɗa musu suka yi taɓa din la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah abu yana hawa yana hawa in ka in abu da baka talabijin za ga yana hawa har yanzu ya kai can ƙoro wannan an samu mu'jiza ta manzon Allah kuru-kuru a kwanan nan aka yabin a Indonesia kwanan nan abun yana cikin internet ana la ilaha illallah kana ji la ilaha illallah gaban ake wada ba wata mai haƙori ba wanda annabi ya bayar din da ba wata mai sharadi bakwai ko takwas ba wanda annabi ya bayar shi suka ta yi za ka ji ba kana ganin su a talabijin kana jin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha kana ganin abun yana taji yana taji yana taji har ya je ya hau inda ake so a kai shi din wannan ya nuna mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yaushe tana aiki kuma an nuna la ilaha illallah nan guda ɗaya ce ba wata mai hakori ba wata mai shirari bakwai ko takwas guda ɗaya ce annabi zo da wata la ilaha illallah daban baban na wannan la ilaha illallah din muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba mai hakori ba ba mai sharadi ba ita wannan ya nuna cewa ashe idan mutum ya yi magana da annabi cikin mafarki to ya yi magana da shi din annabi ya ce duk wanda ya gani a mafarki ni ya gani don shedan ba zai kamantu da ni ya je muku a cikin mafarki ba ku duba cikin yadda da za ku ga abin والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا
تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا wanda suka yi imani bayan waɗannan bayan as-sabiquna al-awwaluna wanda suka yi imani bayan fatu makkata wanda amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihi wa anfusihim fi sabilillahi wannan dai har yanzu ana cikin waɗanda suka hijira din kamun fatu makkata ne wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi suka yi jihadi fi sabilillahi don ɗaukaka kalmar Allah wallazina awaw wa nasaru wanda suka yi suka suka karbi bakin manzon Allah suka ba su gidaje a Madina ulaika waɗannan humul mu'minun haqqa sune mu'minai na gaskiya da hum maghfiratun wa rizqun karim Allah ya aje musu gafara da arziki a aljanna mai daraja
والذين آمنوا
kin ba من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم وأولي بعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم ba wai muhajir da asabiqun al-awwaluna min muhajirin wa lansari kadai ba har da wannan da tawon bi isarin wanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin kiyama wallazina amanu min ba'du wanda suka yi imani bayan an an yi hijira an gama suka yi imani min ba'du wa hajar wa min ba'du wa hajaru wa jaru wa kuma wuraka minkum waɗannan suna cikin kusuma wanda suka biyo bayan bayan hijira din wadanda amin badu wa hajaru wa jaharu ma kun fa ula'ika minkum suna cikin ku kamar yadda aka karanta da cikin wasu sabuwar abubuwan har zuwa ƙarshe din wa ulul rahim ba'dhu mawlay ba'd fi kitabillah to wannan aya ta so ki hukuncin waccar aya wanda take sa dangi ba zai gaji dangin sa ba in dai dangin bai hijira ba wanda suke na Madina ba za su gaji dangin su na Makka ba ko da musulmi ne haka musulmi na makka wasu hijira ba ba za su gaji dangi su na madina ba a sai dai yan uwan juna a cikin zaman madina su ne za su gaji junansu banda wanda bai hijira ba to wannan hukunci yanzu ya tashi wururar hami ba zu maure ba zu fi kitabillah wururar hami dangin juna yanzu kam ba zu maure ba zu abinda ake nema na karfafa musulunci ya riga ya samu ya tabbata saboda da hijira ta ba da fati yanzu kam dangi su gaji junansu والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم أولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولي بعض في كتاب الله su suka fi cancanta su gaji junansu yadda yake a cikin littafin Allah ka karanta yusi kuma Allah fi auladikum za ka karanta a cikin kitabul dadi ka ga yadda Allah ya ajiye gado inna Allah sani Allah alimun masani ne bi kulli shay'in ga dukkan komai سورة التوبة مدنية وهي 129 آية براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikeen wannan sura zakarinta da lamfari ba a sa bismillah ba aka ce menene dalili waɗansu sahabbai suka ce dalili ai ayar ta ɗauke ayar zare takobi ne ba ta aminci ba ne bismillah ko kayan aminci ne waɗansu kuma suka ce a'a an tambayi sirna usmanu abdullahi abbas ya tambaye shi yace na yi mamaki lokacin da kuka hada alqur'ani kuka ɗauki alamfal tana da cikin surori mi'ina wanda suke surorin ɗari ɗari sai kuka sa ta tana daga cikin surori masu karancin ayoyi kuka sa ta cikin surori masu ɗari da wani abu ɗari da wani abu domin ita ayoyinta saba'in da shida ne kuma an sa ta tsakanin sura mai aya ɗari da talatin da sura baya suratu suratul arabi mai aya ɗari biyu ita kuma sai aka sa ta tsakani sai sai sai na Usmanu yace masa eh annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke nuna mana kowane karatu aka saukar a ce yace a sa shi a cikin surar da ake ambaton abu kaza sai mu sa ayoyin kuma sura kuma shi ke nuna inda za mu ajiye sura to ya rasu bai nuna mana inda za mu sa suratul anfali ba to da yake haka ne sai muka duba muga karatun suratul anfali da karatun tauba irin su ɗaya ne duk suna magana ne akan rayuwar manzon Allah ta Madina da rigingimun da suka shafi zamansa na Madina to da muka ga haka bai riga kuma ya nuna mana yadda za mu sa ta ba to sai muka ajiye ta a wurin muka isa bismillah a zakani don kar a ce yanke mun tabbatar haka abin yake saboda haka aka ajiye ta ba tare da bismillah ba ita kadai ce surar da ba bismillah a cikin alqur'ani amma kuma Allah da ikonsa sai aka sa wata bismillah a can cikin suratul namli don a samu bismillahir rahmanir rahim din ma su zama daidai da surorin alqur'ani bara'atun min Allah wato wannan Allah ya barranta barranta daga Allah wa rasulihi barranta daga manzon Allah ila alladhina ahadtum min al-mushrikeen zuwa ga mutanen da kuka yi alkawari daga cikin mushrikai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara ta takwas ya je ya yi fatu makkata daga na hukuncin hijira ya tashi a wannan shekara wane ne shugaban alhazai domin labari ya komo hannun manzon Allah wane ne amirul hajji sai annabi yana da attabun asid shine shekara ta takwas a shekara ta tara manzo Allah yana so ya je haji amma kuma ba a riga an share wuri ba kafirai suna yin dawafi tsirara kuma kafirai suna dawafi tsirara kuma ana yin haji kafirai da musulmi duk suna yin haji to sai ya aiki sai na abubakar a shekara ta tara din ya ce ka je ka wakilce ni kai da amirul haji shi ya hau ya tafi ya yi nisa ya wuce tsakiya ko ya kai tsakiya sai annabi ya turo sai na ali ya bashi taguwarsa kasuwa ya hau ya ce kai kuma na aike ka abinda za ka je ka yi za ka karanta wa mutane cewa daga yau an ɗauke alkawari tsakanin annabi da mushrikai wanda yake alkawarinsa yana da lokaci to zuwa lokacinsa wanda ba lokaci kuma daga zuwa wata hudu an ba shi dama bayan wata hudu ba wani alkawari tsakanin annabi da kowane mushriki kuma da zan je in gaya musu daga bana kafiri ba zai zo ya haji ba kuma zan gaya musu daga bana ba za a yi dawafi tsirara ba kafirin da zai zo balle ya yi dawafi tsirara kuma zan gaya musu aljanna banda musulmi ba mai shiganta da wannan kalmomi guda hudu annabi ya aike ni to da ya je sai na abubakar za a yi sallar asubahi sai ya ji kukan rafin manzon Allah da kai jaba ku dakata mu dakata sallar nan ku Allah zai ba mu wata babbar riba na ji rafin manzon Allah yana kuka wanda kira ko ya yi tunanin zai biyo mu ne mu haji da shi sai da ya zo sai ga sai na Ali shine akai akan rafin sai ce amirun anta au mamuru yanzu kai ne kai ne amirul hajji ko ku kana karkashi na kamar da ba tube ni ba in jawawa kana kana matsayin ka na abin haji ni an aike ni ne da wasu awe guda talatin zan je in karanta su amina da filin arfa da da wuraren manasik su zan karanta a maimakon manzon Allah sallallahu domin a ciki akwai akwai maganan warware alkawari a ka'idar larabawa idan mutum ya ɗaura alkawari da mutane an tabbatar to shi ba zai warware ba wanda zai warware alƙawari sai shi da kansa in ya je ya yi magana ya ce alƙawarin da kuka yi da kura na gaza lokaci gaza ni daga yau na na jefar da shi in bai yi haka ba sai ya ce ya yi yaudara kuma ba wanda zai iyaye haka sai shi da kansa ko ko wani na jininsa abubakar ko ba jinin manzon Allah bane shi manzon Allah shi banu hashim ne shi shi ko abubakar banu taimin ne shi ko da haka ba zai wakilci wanzo Allah a cikin irin waɗannan lamura wanda sai jininsa ne zai wakilce shi ba sai na ali kuma jininsa ne shi ma bani hashim ne dan babban manzon Allah din ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka aka turo shi suka zo sai na bakari ya tafiyar da lamarin sa yadda aka murce shi na shugabanci shi kuma sai na ali yana karanta wa mutane waɗannan ayoyi da aka umurce shi ya karanta su bara'atun min Allah wa rasuli ila alladhina ahadtum min al-mushrikin an jefar muku da alkawari da ke na alkawari tsakanin annabi da mushrikai to Allah ya ce a jefar da wannan alkawari annabi ba ce a jefar da wannan alkawari daga yau babu shi
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير موجد الله وأن الله مخزي الكافرين cewa an an an an barrata an jefar da alkawari ba alkawari tsakanin annabi da kowa sai dai wanda yake da alkawari alkawari wanda yake mai iyaka wanda yake da iyaka iyakar da in yayi an gama amma wanda yake alkawarin sa ya wuce wata hudu duka an ba shi dama wata hudu bayan wata hudu ba sauran alkawari wasihu ku yawo lafiya lau filar da bayan kaza arba ta ashirin amma amma wata hudu wato wata hudun su ne ashirin kwana ashirin cikin zulhajji da muharram da safar da kuma ah, sauran kwana goma a cikin rabiul awwal wa'ala mu annakum ghairu mujidillah ku ya- ku yawata lafiya kalau har zuwa waɗannan lokacin daga wata hudu ya wuce shi kenan magana ta kare wa'ala mu annakum ghairu mujidillah ku san ba za ku tsere wa Allah ba duk inda kuka shiga ba za ku tsere wa Allah ba kuna hannunsa wa anna Allah sani Allah mukhzil kafirina zai kunyata kafirai Allah ya kunyata kafirai
وأمان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير موجد الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم تقاوته فلسنروا وأذان من الله شيلا سنروا من الله دقاء الله ورسوله دبزنسا wa zaru min Allah rasul ila nas zuwa ga dukkan mutane wato a mun uri da bil khusus wato dukkan mutanen duniya kenan gaba da amara nufin mutanen da suka zo haji bara'atu um wa adamu anna wa zaru min Allah rasul ila nas yawm al hajj al akbar ranan babbar sallah shine ranan hajj al akbar abin da zaka kira ranan babbar sallah hajj al akbar domin umra karamin haji ne amma babban haji shine babban haji wannan kenan ko kuma yiwa ne alhajjul akbar hajin da ba a taba yin irin sa ba tun da duniya take ba a- ba za a sake yin haji irin sa ba tun da- tun da duniya take shine hajin da manzon Allah yayi haji da mutane fiye da dubu ɗari to ba a taba yin haji irin wannan ba kuma ba za a sake ko da an yi miliyon nawa ne annabi baya cikin mutanen kamar yadda annabi ya zo hajin karshe tare da jama'arsa akan wancan a ce masa alhajjul akbar akan wannan ma a ce masa alhajjul akbar wa zanu min Allah wa rasuli ila nasi yawmal hajjil akbar anna Allah sani Allah bari'un min al mushrikin wa rasuli wancan da sako ne ake dauke da shi yanzu ko wurin karanta sakon ne aka zuri anna Allah sani Allah bari'un min al mushrikin wa rasuluhu bari'un Allah ba ruwansa daga yau da shi da mushrikai annabi ma daga yau ba ruwansa da mushrikai ba alkawari tsakaninsu wannan aya ita ce ta sa dole a yi nahawu wani yana karanta annan labari umar mashirki na wa rasuluhu yadda yake rubuce amma sai ce wa rasulihi to idan an ce wa rasuli magana sai ta ɓaci domin za ta zama kaman eh, an ce an haɗa annabin da waɗancan mutanen ne in kuma an yi ruwa an haɗa annabin ne da allahu to sai wani na karantawa wa rasulihi sai wani balarabe ce kai wannan magana Allah ba zai faɗi haka ba Allah ya faɗi haka Allah ba zai faɗi haka ba sai aka zo aka duba ka ce a to ai wa rasuluhu ne ba wa rasulihi bane to daga nan Abu Salwa Aswad Duwali ya ta nuna wa almajiransa almajirin sai na Ali kenan in aka ga- ga yadda za a karanta nahwu in ba haka ba za a yi banna a cikin karatu kamar yadda ah, digo na na na- na Qur'ani da aka yi digo lokacin ah, hijira tana da shekara saba'in da biyar aka yi wa qur'ani digo aka yi masa wasali aka yi masa juzu'i da hizbi da nusub da rubu da sumuni da ayoyi rubuta lamban ayoyi duka a wannan lokacin ne aka yi an ba malamai wata hudu don su yi wannan aiki a lokacin da babu ya'ya ba wasali din nan su laraba za su iya karantawa amma mu ajabawa zai mana wuya domin an kai fatiha wani gari ba ya'ya ba wasali masu karatu suna karantawa sai wani ce da ya ce alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin sai ce ataka bi abdin wa ataka bi sab'in ataka wa iyyaka ne ataka wa iyyaka shine ataka bi abdin shine na abudu wa ataka wa iyyaka bi sab'in shine nasta'inu to in babu yaya yadda ya karanta na haka yake ataka bi abdin wa ataka bi sab'in in ba yaya amma inda yaya ba za shi haka ba iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in to da aka karanta ataka bi abdin wa ataka bi sab'in sai wani yaro ya san fatiha zai ce baba ba haka bane iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ce barakallahu fika ya waladi to da ba don wannan dabarun ba da ba Allah ya alƙawari inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafiz Allah shi ya saukar da Qur'ani kuma zai ci gaba da kiyaye wannan alqur'ani ta kowace hanya shi yasa aka yi waɗannan abubuwa duka don taimakon zaman lafiyar alqur'ani a wajen mu ajamawa inna wa'azanu min Allah wa rasulihi ila an-nasi yawm al-hajj al-akbar abinda aka sanar din anna la bari'un min al-mushrikeena wa rasuluhu bari'un min al-mushrikeena daga yau Allah ba ruwansa da mushrikai ba alƙawari tsakanin su annabi ba ruwansa da mushrikai ba ba alƙawari tsakanin su fa in tubtum fa khairul lakum wa in tawallaytum fa armanukum ghayru mujizillah ya ku kafirai fa in tubtum fa khairul lakum wallahi in kuntu wa yafi muku zaman lafiya duniya da lahira duk wanda ba musulmi ba ake gayawa in kuka tuba kuka zama musulmi wallahi ya fi muku alheri a musulunci addinin kowa da kowa ne ba addinin laraba ba ne ba addinin hausa fulani ba ne addinin kowa da kowa ne kowa in bai zo ba yana kan layi sai Allah ya kawo shi addinin Allah ne ubangijin kowa da komi misalin addinai dai iri uku ne akwai addini wanda yake kan kujerarsa ta mulki a yanzu addinin musulunci ne ba foma ba akwai kuma addinai foma wanda annabawa ne suka zo da su amma annabawa sun wuce addinin su kuma haka ne to su wannan addini ne daga Allah amma zan foma akwai kuma addini da ba izini da ma ai shine tsafi to da mutane suke kinsa addinin gargajiya din nan tsafi dama ba a taba yin izini a yi shi ko jire ne ba addini bane saboda haka addini a wurin Allah ganin daban sa ne kamar yadda gwamnati da kuɗi ana ana ciniki da kuɗi ana komai da su sai gwamnati ce ranan kaza ga watan kaza za mu canja wannan kuɗi ga yadda bayan su yake ga yadda cikin su yake ga yadda martabobin su yake duk wanda yake da kuɗi a wannan lokaci to ya canji kuma canjin nan za a ci gaba har wata kaza ana yin canji amma daga ranan kaza ga watan kaza duk wanda bai canja kuɗinsa ba kuɗinsa ya yi asara to shi an kawo kuɗin sababbin duk mutumin da ya ce ni ban ga laifin kuɗi na ba zan canja ba in ban ga laifin kuɗi na wani ba zan canja ba kuɗi na rike su zan yi ba zan canja sai to rike abunka amma sai wannan lokacin da aka wari ya wuce in ka je banki canji ba za su karba ba in ka je kasuwa ciniki ba za su karba ba wa man yafta ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa fi akhirati min al-khasirin to da ake ba da shawara kowa ya san annabi Muhammadu gaskiya ne duk duniya a yanzu ba wanda bai san annabi Muhammadu gaskiya ne ba in dai bai san annabi Muhammadu gaskiya ne ba to bai san ai magana da shi ba don bai san tarihi ba bai san ilimi ba wanda ya san tarihi ya san ilimi sai dai ya faɗi wata larura amma ba ce ba annabi Muhammad ba gaskiya ne ba annabi Muhammad gaskiya ne Qur'anin sa gaskiya ne in ba haka ba a samo wani mutum a ƙasar Turawa mutum ne tun da aka haife shi bai taɓa yin karatu wurin kowa ba bai taɓa yin bakon malami ba bai taɓa bakunta ya yi karatu ba sai da ya shekara arba'in ku zo duk wanda ya rubutu ya zo duk abin da na faɗa ka rubuta Allah ne ya faɗa mutumin nan mai shekara arba'in ya rubuta littafi ya zama alkur'ani ya ce wannan littafi daga Allah ne kuma ni ga abin da na faɗa nawa ma daga Allah ne ma fassaran wannan ne fassaran wannan ne ina za a samu mutumin da bai taɓa shiga nazire ba firamare sakandare balle ya kai jami'a amma kuma ilimin da yake fitowa da shi ya wuce na dukkan farfesosin duniya ulumul warafi lafzatin min karami dukkan ilimin duniya suna jira manzo Allah ya faɗi wani abu su ɗauka sallallahu alaihi wasallam to wannan yana ba da labari tun ba yi sama tun ba yi kasa tun ba yi adam tun ba yi kuma ba ya ba da labarin wannan yadda ake kera jinjiri a uwarsa yadda ake abin da yake faruwa wajen mutuwa abin da yake faruwa cikin kabari abin da yake faruwa cikin tashi filin tashi kiyama abin da yake faruwa kan kiradi alkausara mizani da da abin da yake faruwa na shiga aljanna Allah ya sa da mu zuwa fadan Allah Allah ya sa da mu da abin da yake faruwa cikin wuta da kowane irin mutum ma irin irin azabar da ake masa mai kama da halinsa duk dai annabi ya faɗi wannan labarai duka gaba ɗaya to wannan mutum in ba Allah ne magana da shi ya gaya masa ba wa ya gaya masa tun da bashi da malami dole duk wanda bai sani ba to bai isa ya sani ba ne ba mutum ba san duniyar ba na biyu littafinsa ya fi shekara dubu da ɗari hudu har yanzu littafin nan kullum sabo yake bai tsufa ba maganganunsa ba tsufa ba ba a canja ba ba daina hukunci da shi ba kuma duk gari babu littafi mai saukin samu kamar sa a duk duniya ba kuma littafi mai saukin haddacewa irin sa a duk duniya ba mai littafin mai saukin karantawa kamar sa a duk duniya saboda Allah ya lamunce ya ce inna alaina jam'ahu wa qur'anahu tara qur'ani da aka yi zamanin Abubakar da zamanin Usmanu ni ne na tara inji Allah abubuwan da suka faru na ɗab'i da komai ni ne inji Allah karantar da karatun Qur'ani ma ni nake yi yanzu yana karatun Qur'ani a talabijin ko a rediyo ko a kaset ko a wani abu wa yake karantawa duk mutumin da yi bai ke karanta babu shi wa yake karantawa kenan Allah inna alaina jam'ahu wa qur'anahu thumma inna alaina bayanahu ko duniya ta riga ta ci gaba an wuce dukkan inda ka sani an wuce nan yanzu mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta wuce tsakanin jini da zuciya ta kai tsakanin zuciya da hankali kuma yanzu ta wuce tsakanin hankali da zuciya ta koma tsakanin rai da hankali sama da hankali take yanzu mu'jizar kuma ita mu'jizar annabin ta wuce gaba komi yana biyo ta ne a baya duk abin da kake gani a duniyar nan mujiyar manzo Allah ta riga ta wuce abun mamaki abun mamaki yana biyowa ne bayan yana bin mujizar ne mujizar ce zatin abubuwa kuma abubuwan da suke biyowa na mamaki wato kaman inuwar wancan abin ne abin da yasa aka ce ta wuce hankali tana tsakanin hankali da rai za ka je kofar gidan mutu ka je ya raga ta wannan ran da samu ruwan sanyi nan ina ai tun jiya ba mu da wuta ba ruwan zafi ka tambaya ba ruwan sanyi ka tambaya mace wai ba shi da wuta Allah hankali ya san wannan hukunci hankali ya san wannan hukunci a tambaye ka ruwan sanyi ka ce ba mu da wuta hankali ya san wannan hukunci sai ka ja ce to kowa ya shiga ya je kayansa a rufe za mu tafi kowa ya shiga ya zauna ya je kayansa a rufe za mu tafi a dan da hankali ya san irin wannan tafiya kowa ya shiga ya zauna ya aje kansa a rufe za mu tafi haka ake yin tafiya wannan hankali ya san wannan hukunci to duk abin da ka bi haka zaka tada muje wanda ta haye komai ta take komai tana tsakanin hankali da rai ne lokacin da take tsakanin jiki da zuciya ita mu'jizar to nan ne mutane suke haddace hadisai da da da dukkan riwayoyi mutum ya haddace kada sai ka ce abin sai ka ce recorder ya haddace hadisi dubu ɗari kaza ya haddace hadisi miliyon kamar abu ibn hanbal sannan a komo bayan an rubuce abubuwan da aka aka haddace din sai wani kuma zai je zai zai shari eh wannan hadisin gaskiya ne wani ya rawaice ta hanya kaza wani ma ya rawaice ta hanya kaza a komo a ta yin shari daga mutum ya yi littafi mai kamar na ibn shahid littafi juzu'i kamar ɗari da ashirin kuma da ka suke rubutawa to a lokacin mu'jizar tana tsakanin jini da zuciya to da aka wuce nan sai ta koma tsakanin zuciya da hankali tana tafiya har wajen ɗari shida wajen su zamanin abdulkadir radiyallahu anhu to abu ya so yin nisa kenan a lokacin abu ya wuce duk inda aka san shi saboda haka da yake cewa alfarku minna albaidatu minna bi alfin wal farqu la yuqawwam domin ainihin karama ce magajiyar mu'jiza ce ni din nan gisi da Abdul Qadir wato kwainawa wato almajiri wanda bai san ko ba cikin harkokin amma da ya karbi dariƙarsa to sai an samu waliyai dubu kamun su kai darajar wannan don waliyai na ƙasa suna islamul im- islamul islami imanul islami isar islami shine ya fara da i- islamul imani imanul imani ya kai ima- ihsanul imani to har zuwa hijira ta kai shekara ɗari tara da wani abu su shafi'i suka zo har ta kai shekara ah, dubu su sha'arani suka zo suna yin abubuwa masu ban mamaki in sharari ya zo ya samu inda kai alwara sai ya ga tsabar zunubin ka na nan suna zube a kan ruwa zunubin na idonka na kunnenka na baki duk sai ga tsabobin zunubin ka ga suna zube kamar yadda likita yake yin skyning ya gano abin da ke cikin mace haka haka aka yi har shekara dubu da ɗari da hamsin aka haifi shauki jani da abin ya kai hijira ta kai shekara dubu da ɗari da tis'in da shida to nan ne sai aka canja aka samu islamul ihsani da imanul ihsani a wannan zamani sai aka iso kan ihsanul ihsani shehu tijjani cewa bidaya suna ni hada auliya da arhi da billah inda muka fara inda muka fara nan ne waliyya duk suka ji alhamdulillah mun kuma sun sa gawa mu ce bismillah sai aka ce a'a ya za ka yi da yayanka abdulkadir wanda ya ce dukkan waliyai suna karkashin kafarsa ya ce ai gaskiyarsa amma kafarsa ya ce ai ni ko kafafuwa na guda biyu na ce wai to yanzu kenan in ji sahibinsa yanzu kenan ka ka ka ka yi wa Allah iyakan aljabu masa iyakan haka ga dama Allah na da iko ya nada wani mutum a yanzu nan ya bashi darajoji fiye da na annabi Muhammadu ya bashi mu'ujizozi fiye da annabi amma ba zai yi ba tunda babu haka cikin cikin ilimin sa haka abubuwa suke tafiya kamata ya kowa ya magana cikin ilimin da ya sani sai an zo karkata baki cikin wanda baka sani ba yanzu abubuwa da suke faruwa a duniyar nan yan adam ne suke yi su na su menene su menene din nan ya suna abubuwa da suke kullo da abubuwa din nan Eh, internet da menene da menene satellite menene menene duk ni ban iya bane ma dan adam ne ban iya bane ban karanta ba ko ba zan sa baki ciki ba amma na iya abin da su ba su iya ba lokacin da muke samari lokacin da muke samari fararen takardu muke dauka mu mai da su qur'ani mu kuma ko ina ba kafirai ba za su iya wannan ba ni ko ba zan iya irin nasu ba haka kowa ya za inda Allah ya tsaye da shi fa kulli zin ilmin alim me yake me yake alhamdulillah فإن توليتم فاعلموا أنكم غير موجد الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم فإن توليتم يا كافري والله كتوب يا في مكو إن كوكا كنت توبا كبعد بايا fa'lamu annakum ghayru mujizillah kusan duk inda kuke kuna hannun Allah ba za ku tsere wa Allah ba ya rasulullah bashiril ladina kafaru bi azabin kafirai ka musu albishir in sun ka itu ba kai musu albishir da me bi azabin alim da wata irin azaba mai wani irin radadi
masu shiga tarika kuma shiga da riga suna idan tariqa tijaniya Allah yana son ta yana son bayyanta domin abin da ake a ciki Allah ne ya bada umarninsa shi ya bada umarni a ya'udhu billahi ay bismillahi ay fatiha ay istighfari ay salati annabi la ilaha illallah kuma abin ma da su koya mutum hanyar Allah duk wannan ba babu wani abu ne sale amruna balle ya zama raddu duk akan umarnin Allah yake istighfari da ko fasahin ko karatu da sauransu kuma ba man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu duk abubuwan suna cikin ma minhu ne babu ma laysa minhu dukkan ma minhu ne a'udhu billahi ma minhu bismillahi ma minhu fatiha ma minhu istighfar ma minhu ba ma laysa minhu ci duka gaba daya amma kafirta musulmi zagin waliyye zagin zikir Allah ma laysa minhu ne dun man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu dan zaki ina shiga dariga ba a fita ba hadawa da wata dariga rikuwar ya ɗari uku da goma sha uku kawai yadda wasu hadisin tabarani ku duba da taushe da hudu za ku samu sannan kuma ba a zuwa ziyara wasu waliyai sai wanda suke cikin dariga duk waliyan Allah muna jira wasu muna son su amma duk da yake mu yan shehu tijjani ne ba za mu ta gidan shehu tijjani ta bara gidan waliyai ba ziyara bara ce sannan kuma kulawa da sallah da yin da cikin jawa in an samu abokan yi in ba a samu ba kai kai kadai ka gyara arwala ka gyara ruku da sujjara girmama iyaye jam'in wazifa jam'in zikirin juma'a in ka zama abokai in ka zama kai kadai ko ba a shan taba in duk wanda ya yarda da wannan na ba shi da riga shiwu tijjani ko ban samu hannunsa na kama ba sharadin maza daban da na mata akwai ɗan bambanci maza za a ce su fitar ne ban inda duk ake jam'in sallah in ba nisa su je duk inda ake jam'in wazifa su je duk inda ake jam'in zikiri su je amma mata ba za a ce musu fitar neman jam'in sallah ko neman jam'in wazifa ko neman jam'in zikiri ba maza za a ce musu su kiyaye iyayensu su yi musu biyayya mata kuma za a ce musu su yi biyayya wa mazajen su iya ga bambanci kenan duk wanda ya yarda da wannan ko ba samu nan na ba shi ɗari ga shoki ne
a haka maka lamu sai masu tambaya da tambaya cewa Allah kara mu shi lafiya yan tahajjudi suke tambaya cewa shin zai yi ranar rufe tafsiri su je wurin rufe tafsiri don su samu albarkar da ke wannan ranar masu tahajjudi a'a ba ta jini ba Ba su yi itikafi itikafi.
ne itikafi ba za su fita ba za su yi itikafi ba za su yi ba za su je koyi da ba kana ji mutum ko wasu ita su ba zai yi yana zanta ba ko ba ta ne sai dai in ɗayan su yana daga amma baban ka ya riga ya rasu tuni kana itikafi ya uwanka ta rasu ba za ka je jira zanta ba in ba baban ka yana nan ne saboda tsoro kar ya tsine maka za ka je a kan galla sai tambaya ta biyu wai shin mata sun yi zuwa tahajjudi da ake zuwa da dare din nan mata aure matan manzon Allah ya suna ittihaji da masallaci manzon Allah inda an amince ba wani abu na fitina saboda Allah za a yi suna suna akhiruhu na su akarahun Allah su kama wani wuri bayan maza kuma nesa da maza
a kan galla sai tambaya ta gaba mai tambaya na cewa ina son shi ya ja hankalin jama'a wasu sun zo suna karanta qur'ani amma ba ruwansu da sallah suna cewa wai Allah ya ce akimi salat sai da sallah
a'a duk wanda baya sallah ba musulmi bane ko ya karanta qur'ani ko ya yi la ilaha illallah sau nawa inda baya sallah ba musulmi bane shi alfarku baina bai da yahudi sallah ita ce bambancin tsakanin musulmi da kafir musulmi lafiyar sa karau ba hauka yayi ba ba rashin lafiyar da ba zai iya yi komai ba da gangan ya ki sallah don shi yayi wa- ya- yayi wata fahimta ta shedanci daga ya bar sallah ya bar musulunci ko waye shi
a kan galla sai tambaya ta gaba wani bawan Allah ya ce wai yadda ake cewa in an ce wani abu abu hakan nan na duniya ya fi sallah ridda ne saboda isanta
a yana ta rubu cewa ibadati inda Allah
wa yana so a yi mishi bayani game da abin da yasa ba yin karatu ranar alhamis da juma eh ai ana yin karatu makaranta ne ba a zuwa dalilin ba a zuwa makaranta sai na umaru zai dawo daga yaki zai dawo daga yaki dukkan almajirai gaba ɗaya sai suka fito taransa ranar alhamis Da suka so da taransa ya ce daga yau na ba ku dama kullum alhamis ku yi wanki ran alhamis babu karatu a makaranta ran juma'a ba karatu a makaranta sai na umaru ne ya ba su wannan kuma sai na wani rukuni daga cikin rukunan musulunci Al- al- Allah ya ce mu bi annabi wata biyu da ku tazuluna annabi kuma ya ce mu bi sahabbansa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin min ba'd abu wa laha bin nawajid duk abin da sai na wuri fada ya zama addini
to sai wani bawan kaga Allah eh eh kun- gaba gaba daya ijma'ul ummati ne ba a karatu a makaranta ranar alhamis haka ranar juma'a amma tun da yake ana sallah ana karatu kenan kuma subu ana karanta subu ranar alhamis da ranar juma'a a sai wani bawan Allah yana so a yi mishi addu'a wai filin shi za a kara mishi girma wasu sun doki sun boye yana son shi ya yi mishi addu'a Allah ya fito mishi da duk filin masu bukatu za mu yi musu addu'a gaba da insha Allah sai jama'a suna ta aiko da ta'aziyya game da marganya Allah ya kanta da ramu shaita amin amin nagode sai addu'a ga wannan to ah, Allah ji kanmu Allah ji iyayenmu da iyayen da malamu da malamu malamu Allah ta haka ki nan mu da alheri albarka da sallallahu alaihi wasallam Ah, dukkan masu neman addu'a wurin mu, Allah biya bukatun mu da alheri duk masu neman addu'a gurbin Allah ne Allah biya musu bukata biya bukatun su albarka da sallallahu alaihi wasallam Allah kiyaye mu kiyaye mana addinin mu Allah kiyaye mana mutuncin mu Allah kiyaye mana mu Najeriya Allah ba mu lafiya da zama lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya abubuwan da aka sa gaba na zabi Allah sa a yi shi lafiya a gama shi lafiya Allah ya taimaki gaskiya Allah ya karya karya Allah ya taimaki gaskiya Allah ya karya karya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira ranar lahadi ne kar ku mance ranar lahadi ne ranar sauka muna da babban bako shehun shehunan misra na tijjaniya zai halarci ta ya ko zai zai zo ya halarci taron rufe karatun insha Allah Allah ba mu dafa da